بحقه ما أمرت والخاتم لما سبق لكن الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واستدعاء العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حفظ أولادك ما علمتني وانظرني إلي عند عهدي إليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عزله يعلن قلبيه في الجو وما جعل أصواتكم أولئك الزهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأموالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل بسم الله الرحمن الرحيم Allah ce ma da alallahu da rajulun kalbai fi jawfi Allah bai sanya wa wani mutum zuciya guda biyu a cikin cikin sa ba duk wani mutum kowane da zuciya ɗaya Allah ya halitta masa a cikin wannan aya raddan alaman qala min al-kuffar inna lahu qalbayn raddi ne da Allah yake yi wa wanda daga cikin kafiran Makka da yake cewa wai yana da zuciya guda biyu ya aqilu bi kullin minhuma afdala min aqli muhammadin wai yana hankalta da kowace ɗaya daga cikin zukatan sa guda biyu fiye da hankalin annabi muhammad wai zuciyar sa ce kowace ɗaya hankalin da ya fi hankalin annabi muhammad imamu kawo yace wannan kafiri wa abu muhammad shi ne abu muhammad jabir ibn al-asr al-fihri وتبقى بكري أبو العمر جميل أبو العمر فيه كان رجلا لبيبا لا قرن شيء مثل حنكلي بمعنى ما يفهمت حافظا لما يسمعه لدى عدد تقبل لي فالله وهو كده دول يريد وقبيت الثاني كاكيك زي يمر لها تدكا أتاري يفشي faƙalar ƙorejin sai ƙoreshawa suke buga shi suna kamba mai suka ce ma hafi da abu mu'ammar hazihil ashiya ba komai ya sa abu mu'ammar yake haddace irin waɗannan abubuwa ba illa mi rajuli anna lahu qalbayn a ce sai a dalilin ruwa yana da zuciya guda biyu shi ma sai ya rubu wa kana kuli yana cewa li qalbani ni ina da wasu zuciyoyi guda biyu أعتقد كل منهما أفضل من أقل محمد إلا أمكنت لقوة شديدة لتبقى الأرض الذي في يد حركة النبي محمد فلما هضم الله المشركين فلما هضم الله المشركين يوم بدر وينا cikin wannan hali da aka yi yakin badar da Allah ya rusa kayan makka a yakin badar suka gudu in haɗu ma abu mu'ammar shi mu'ammar kan gudu abu mu'ammar yana cikin wanda suka gudu alakiya wa abu su biyana hanyar ta gudowa maka abu su biyana ya gamu da shi ya hidana alaihi biye biyi bayan ta kalmar ka guda biyu yana biye da shi a hannun da ta nuna wani daya wanda kura da rikini ya da a wani nama yana kamar ƙara da wuce abu su biyana ya masa ya abu mu'ammar sai abu mu'ammar ma halin nafi wallahi wanda hali mutane suke ciki yana tambayar yan uwan irin ya bashi labarin ai an kashe wani an kashe wani an kafa wani da wani wannan hali mutane suke ciki kala abu mu'ammar da in hazu ai sun rushe sun kare duk sun rushe fa kala sai abu da ya ce ma ba mu idana alayka fi yadika me ya faru ne ɗayan takalmanka a hannunka wani da ya hannu da kuma ya fi da shi ka ɗaya kuma tana kamar kala abu mu'ammar sai ya ce masa ba shi aiki ni ban ba sun cewa har ma ɗaya takalmi na hannu ya ce ba illa annahu ma wa jini abu da nabi dukkan rubuni fi rijilai ne suna cikin kamarwa shi ne ma an bai takalmi ko ɗaya hannu ya ce saboda tsoro da kuma firgita فعلموا علمني وإن شاء ذلك يومئذ أو نغالب أنه لو كان له كلمان لعلى تموت يوم ذلك وليس أي كوكب معه لما نسيا نعلم فيه من الدابين مثل تعلمين بقيت أحمل ليسوا لما الله يقول يتاسي الله شيء ولا من أليا تجيك كيف وحياتيك تهم تقوى ودليل الله يتفكر من الآية ردا على من كان من الكفار من الملوك الغير يعتبر من كل منهم افضل من اقل معمر في الله وقال على ازواجكم اللاتي تضعون وتظهرون عورة السلام Allah bai sanya mata yanku waɗannan da kuke musu jihari kuke cewa kun zama uwayenku min gunna daga cikinsu Allah bai sanya su zama umma haku uwaye su da suka aike su aikar umma haku Allah bai sanya matayenku sun zama kamar uwayenku ga fita halimiya cikin haramta auren su iyalika da wannan lafazi na jihari al-mu'addi wanda wannan ana kidaya shi tun jahiliya a zamanin jahiliya talatin a matsayin a jahiliya an mutum ya yi wa matarsa jihari يقول الواهب لولده ولد تسكنك على مكة إن يقول لك ما تنسى إيه ما أنت علي كظهر لي كي يقول أولينا كمال فاين جعتما كان وكذلك كلمة كظهر لي أخذ كلمة انتهاي ولد يقول حرور الجن ساعة يسلم ولد أصول الجابر ولم ألا يلا فاتوا ممكن تنسي هذه الجاهلية wanda su aure idan suka yi kamar kanki ne to Allah ya ce Allah ya sanya muka umma hadi da yin ya ji zalika da wannan bihari al-mu'addi wa ake kira ya sirri a yake talaka a wannan laki wa inna ma da zuhu da yin kafaru a cikin musulunci kafaru bihari ce kuke wa da yi da wannan lafazi bi shartihi da sharadin kafaru bihari kama zakara fi suratul mujadala kamar da Allah ya gaya mana a cikin kudin gudanar can ma Allah ya tsara fata wani hukunci na su da ajiya domin yana cewa ma hunna umma hasu waɗannan fata ya tafi musu bihari da kai bihari da su ruka ta kuma uwayensu ba su ne uwayensu ba idan ma hasu domin illa layi wa ladina ba wasu uwayensu ba ce waɗannan waɗanda suka aike su don mutum ya ce ba su da ta zama uwarsa ba su zama uwar ba sai dai ba za ta kara halitta da dai shigar gida yin kafarar jihani ba ta hanyar da ka ba duk yin kabri an ya kamata wanda jirgin ya bai abu jiki da muskila amma da jirgin ya ba shahare da ta tashi ainihin kabri an ya kamata wanda shi ya kafarar jihani bi shafi'i kama su kira su zama mujadala sai kuma Allah ya shigo magana kamar shi ma ya kamata shi وما جعل أدعياءكم ألا يسمي شاهد ركن دعوى أدعياء جمع دعي يجب أن تبدأ أكيد دعوتك وهو من يدعي بغير أجيب ويجب دعوتك هنا في الجنان كنت دعوتك مشيئة يشوى ابن له ينا شوى تنسى وألا يسمي وقت شاهد ركن دعوى كما يسمي Allah ya sanya ku abu na abu ne ba daidai da ƴaƴayen ku hakikatan a hakika ba. Yanda mata yanku da kuka musu jihadi kuka ce kuma uwayen ku Allah ya sanya ku kamar uwayen ku ba ta bangaren haramci. To haka ne mutanen da kuka musu labanni kuka ce ƴaƴan ku ne. To a wajen Allah Allah ya rike su a matsayin ƴaƴa ba hakikatan. Zalikum qaulukum wannan kawai abubuwan ku ne da abubuwan da kuke da bakunan. أي اليهود والمنافقين يهودا ومنافقين مكة قالوا يا ابن سكي يا يا ترى كنا كما تزوجت بجنة سلمها بين بنت جهنم أي النبي صلى الله عليه وسلم يا أوليد يا ابن بنت جهنم التي كان ابن عبد زيد بن حارثة ولا أشجار شمتا كسر فيما كان زيد بن حارثة مولانا مولى الله الذي تبى الله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم أيضا يتبى منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد محمد بما عشى ابنه محمد يا أولما تنسلم فأخذهم الله تعالى تعالى على يتخلي تاسو في ذلك أجل من سوى وبعد أن أجياء أبنو أبنائهم Allah ne sai ya ƴaƴayenku da kuka yi da abin su tabbaci sun zama kamar ƴaƴan ku a hakika ba za ku sun kuma sun yi da abuwayenku wallahu kullu haqq Allah yana faɗin gaskiya shi zalika cikin wannan hukunci na tabbaci wa huwa ya hakika ne Allah shi ne ke shi ne da bayan da tabbaci gaskiya lakin to Imam Sauri ya kawo wancan kisa da Allah ya haramta tabbaci domin قوله ده يكي بشرطه وهو العزم على العول فإن لم يعزم على العول فلا تجب عليه كفارة شرط انتهاري da mutum ya yi wa matarsa shi ne zai kafara in yana nufin koma wa matar ya ci gaba da zama da ita to ba za ta halitta da yake da sai ya yi kafara jihar da idan ya zama alan aure don da ya azama ga koma wa matar ya ci gaba da zama da ita ba فلا تجب عليكم كفارة كفارة جهاد ما تعجب به ما لم يوسع من قلبي تنشيطا وإلا إن قوة يا تنشيطا بين كفارة جهاد bayan ya yi jihari da ita to hatta matsalai yin kafara ta ta wajen gari wa rakan laka ha ba an zai ka ko da bayan ya sake ta ya sake ta to ya aikata haramu amma kuma dole sai ya yi kafara da Allah ya ce wa ma da al'adu ya abu na wani fi hakki zai dubu da hari sana wannan jumla ta kwakwale a dalilin zai dan harika wa huwa kama ruya kamar yadda aka rawaito shi zai dubu da hari sana asalin fakana ne a bayan shami ya saba ne daga cikin wani yaki da aka samu a ƙasar sham shi ba bala'i ne ne a cikin mutumin sham ne فاشتراه حكيم بن هبام والمكتوب بك حكيم بن هبام ابن خويلد لو خويلد في يمينه فوحده لأمته خديجة بنت خويلد هي بعد شوتات دلالة خديجة بنت خويلد ومن من الله صلى الله عليه وسلم أما تلك حمد الله أن يأبو خديجة سوى حكيم بن هبام أي هبام لشكم هبام والخديجة wasu ne a wani daya to shi hakim din tsayi zamu da ya kai wajen a kasar sham sai ya ba da kyautarsa da gaggon shi cikin kadina wa hakwatu ita kuma kadina da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai kyautarsa inda bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya yi hannu hannu ke ba da ƙuru a ƙarshe manzon Allah ya kanta shi wa tabannahu yayi masa tabanni wato ya bai da shi kansa shi ne ma'anar saman fa aqamu indahu muddatan bai ya zauna a wajen manzo Allah tsawon zaman tun kafin jikita saboda haka ma da aka aiko manzo Allah yana da cikin da farko karɓar musulunci thumma ja'a indahu abuhu wa ammuhu daga baya sai babansa shi zai dan harisa da babban tsakanin babansa suka zo masa titi da ya cikin neman kansansa sun jiyo labarin ɗansu yana maka yana bauta suka zo da dukiya mai tarin yawa a kan ko nawa ne za su fanshe su in mai da shi gano su ba ƙara da umar da biyu sama za a sallama da suka zo suna neman manzo Allah ya gaya musu kuɗin da za su biya su fanshi ɗansu sai annabi ya ce musu kan yi ra'ayin ku ku ba shi zaɓi ga shi nan ai ba ku in ya zaɓe ku to shi ke nan ni ba mu gana ba karɓar kwallon dama na wani gaban gida na ne faktarin rika ma'a rasuliyar salama ala mudiyarki wa ƙauni sai ya zaɓi bauta tare da manzon Allah ta wasallam a yabo ta wa manzon Allah a matsayin na bawa Allahu biyu ya kai yankin nasa da za a je a kan daji wa kulli kuma ya zaɓi manzon Allah a kan mutane wanda da bakwa da za su zai cikin dangi a wato a lokacin kafin manzon Allah ya taɓa zuwa kenan sai ya zaɓi ya zauna a matsayin bawa manzon Allah ta sallama ya fi masa a kan ya samu yanki da za a ‘yan daji kuma ya koma tare da mutane saboda kyakkyawar mu'amala da mu'ashara ce gani a wajen manzana. Fakalin da yin mara salama inda zalika, to a nan ne manzana ya kira da abin da ta fita a gare shi ya tara ƙurashawa ce ya ma'ashara ƙurashi ya ku jama'a ƙurashawa ajiyu ku shaida anna annahu ibni wannan bawa da wani ya zama ɗana ya rikuru zai gaje ni in na riga shi mutuwa wa a rikuru ni ma zan gaje shi in ya riga shi mutuwa wato gaban ɗan da mutum ya aiwa sun suka yi mutum gabani haka hukunci yake a zamanin jahiliya wa kana ya dubu ala kalki ƙorashin manzala sallama ya kasance yana kewayawa a wajen jama'a ƙorashawa guri-guri da ya suna taruwa ishadu yana sanya shaida a lalarin a cikin wannan cikin da ya ga taron jama'a ya ce ya ku jama'a ko ya ku shaida na ɗan da zai ku kuma na mai da shi kana in na riga shi mutuwa zai gaje ni in ya riga ni mutuwa zan gaje ni ba da biya zalika amru wa aku to a nan sai kokfarsa da babansa da suka ga haka sai suka yadda da abu da ɗan ya zafa wani sarrafa suka juya suka koma a zan su sha to ana nan sannan wata hudu suna sallama zai da jin da jahashin wanda bayan yi hijira ke aka yi hijira su koma madina manzo Allah su sallama sai ya aura masa zai da jin da jahashin ba ma kasa kuma a hudu gajar ta zauna tare da zaidu a matsayin matarsa muddatar tsawon wani zamani bayan an samu shekaru ثم أخبر الله نبيه سلمت كبار أن لا يسمع أنه الأعباري أنه زوجه جنب يا أولى مقدم كان أجل زيد الحق زيد بيستكيت بقى كان ما أخبر مدن خلق ما أضاو يزول من هذا الغرب زوجناكها فلما طلقها زيد أولا الله يا أولى أولا تلقى بزيد يستكيتها wannan kusiya ce ta manzon Allah shi ya isa ya auri mace kafin mutum ta ya sake ta ta gama ita to da zanzu ya sake ta daga baya daga wata har zuwa matsala sai ya aure ta a zahiri don mutane su shaida cewa matar ta ce amma da ma Allah ya riga ya tsora maka aure da ita to fa ta kallama nuna ta ko a nan ne nuna ko kai suka kawo abun fada suka dinga ce ko ce wa ƙwarin suka ce da zawon Muhammadu قبيلة ابنه وأقول يا أول ما تتلقى وهو يعرضها على أن يكون هرم شاوى أذكر الدين السياسي وعمائل أولادكم الذين من أبنائكم ثم جاء القرآن يأتي أبنائكم الذين من أبنائكم يا أيها الذين كنتم تتقون كل هذا هرم شاوى أول ما تتلقى وفنزلت هذه الآية في أول آية تتوحى ردا عليه الظلم رد كبير قال يا فسادي هم يكتبون في اثناء السوره تقولون ان تلك اولا زينب زيد اولا لما قال الله تعالى لما اقول لك فهم كبير اتذكر وان السوره اذا لم يجي تشغل نعم
قل يا عليهم هو عظمه عند الله وَأَنْتُمْ بِالدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
لكن daidai cewa hukum da abai kirawo su da sunan ubangiji cewa da ɗan wani in zai ku ne ku ce zai ku أموالهم وذكر بأموالهم لأنهم فتوا كل قول ذكر لبعضهم والله يقول الحق على شيء لتفضل التزكية ويقول أقول أشي بما كنتم كشاو تبسيما أبنيون هو أحسنه من السنة هي أحسنه الشيء الذي آدمتي أي أعدم عند الله أو جماله فإن لم كان مؤاضعهم تقول حسنه ذنب الناس الله inda yawancin su bayi ne ake yin tabbaci din wani kawo shi ne a kasuwa ba ka san da kasar da aka kawo shi wani shi kansa ba wa mai zama ya ba yin ba inda an sai da shi tun yana shan nono wani uwarsa ba mai san ba wannan sana'a ba to idan yin waɗannan ne wanda ba mu san waye ya aike su ba ba ku san ubannin da suka aike su ba to ka ikiwa mutum ɗan uwanku ne su bi mu cikin addini ومواليكم كما وصل يكم لأيديكم لهم معنى قلوء أنكم يا أم بقوكم أما شبا فيا أم بقى لا حقيقة أبا يقول فإنه يطلق على معاني شدي إمام الضرب في مواليكم كو مولا أنا أتكي أن اللقوي معنوني ديوة من جملة هذا الشيء جملة معنى مولا كو موالي ابن الأمي دم بقى maka ce maulai kamar ta hannun dan bakwar da da cikin ma'anonin wal ma'ana idan lam ta'rifu na saba shakki idan ba ku san na saba mutum ba wa rasu kitabo kuka yi nufin yin magana da shi ko ku kira shi to ku kula ku je ba ya bi alli ya kai dan bakwar shine ma'anar wa mawalikum ay wa lu'amikum ba wai kayan bokka na hakika ba tunda kun saba al'ada an ku san mutum ba ka saba ko kai malam juma'a to sai sai ya bula abi ya kai ta bokka na in ba ku san iyayen ku da suka aje ku ba to ɗan uwan ku ne cikin addini in musulmi ne ko ka ce masa ya aiki ko kuma ka ce ya bula abi walaysa alaikum junahun babu laifi a kan kuɗi ba a al'adun zuciya wanda bai ko suka yi kuskure da shi shi zali da cikin kiran da sunan uban da ba shi a yi ku walakin dai dai laifin yana kasancewa ne ma ta amma duk kuɗi cikin abin da duka san ta ganganta fi cikin ka wa huwa shi ne ku kira shi da sunan wanda ya mata sababi ba da nahi bayan kuma an hana wannan shi ne kuka yi kuma Allah ne ya rubuta muku zunubi وقال الله ألا يقبل شيء كثيرا يوم لا قائل لما كان يقبلكم أقول يقبل شيء من قولكم لكم قول الله سبحانه تبا منا سوى غير سبيل محمد ألا يا ياتي ومنك فجك فعل رحيما كما لا يجب أن يكون بريق في ذلك فيكم وانا أبنكم لك فعل النبي النبي الله بالمؤمنين
domin za mu samu yake annan suna sallama haka da kulle mumin min nafsi mana sallama shi ne mafi haƙƙi ga a wajen kowane mumin fiye da kan fiye da kulan shi mumin kana fi zaman yi awwalan muminin da ya kasance a cikin zamanin manzon Allah awwalan da farko lokacin da ayat ta zama فطاعة النبي كذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الجبات وعلى طاعة النفس كل هذا في كل شيء في ذكر ولا من أمور الدين والدنيا فجعل أمر الدين لكم الأمر الدنيا لأن هذا من دين ومعلوم من الله طاعة لله طاعة الله قال تعالى ألا يتمنى إيه رسول فقد أطاع الله duk wanda ya zama manzon Allah hakika ya ji Allah wa idza kana auladi min anfusi to in fa manzon Allah ya kasance shi ne mafi cancanta mafi hakki gare su fiye da kawunan su to huwa auladi mali shi ya fi cancanta ya fi hakki da cikin dukiyoyinsu wa auladihim da ƴaƴayensu wa azwajihim da mata su min anfusihim fiye da kawunan su bil auladin min babu aula in har ya fi cancanta da haƙƙi a kan kawunan su to abin da ya shafi dukiya da 'ya'ya ai sun suka fi cancanta a kan manzo Allah ya fi su haƙƙi a cikin su duk da rayuwar su ma ya fi su haƙƙi a cikin ballatala dukiya da 'ya'ya da mata fa haqquhu sallallahu alaihi ala ummati a azamu min haqqin sayyidi ala abdi haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummar shi ne mafi girman haƙƙi da ya haƙƙin mamallakin bawa ala abdi akan bawan nan ka sai bawa ba bawan ka ne sai da kai da shi ka tsora shi masa aiki sai sai ya gura ko ko ka ji a cikin izinin ka duk abin da kake so shi zai in dai bai fi karfin ka ba to haƙƙin da manzo Allah yake da shi akan kai da ka mallaki bawa ya fi haƙƙin da kake da shi akan bawan da ka mallaka shi ya sa shi Ibrahim yake cewa huwa al-abdu haqqan والأمام أبيه كما ذا الله شيء باوك الله حقيقة للصورة تابعين حقيقة باقي بايسن saboda ya fi su haƙƙi a karan kansu ma ballantana zuciyarsu da ƴaƴansu da matayensu wa hadhihi al-ayatu ita wannan aya ta annabi aure da nuni a azam dalili shine mafi girman dalili da hujja ala annahu abu da cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam هو الواسطة القدمى شين الواسطة مفي جرمة بمعنى آلي تكالم باوة وانجبي شين الآلي مفي جرمة في كل نعمة وصلت للخلق كن ذكا وتنعمة تتعرض حليمة قوة إلي النعمة قوة الدنيا قوة الآخرة من ذا الله شين الواسطة تكالم باوة وانجبي لنعم ذاته وانجبي kaunin da yake shi ma da ahun ilayi cikin abin da manzo Allah ya kira wasu zuwa gare su to yi da'a ga manzo Allah fiye da abin da ranci yake su ai min umuri dini da al'amuran addini aw duniya ko al'amuran duniya aw al'akira ko al'amuran lahira fa idza qallaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'an min amri dunya aw dini idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi abu da wajen musulmi wannan al'amarin na duniya ne ko na addini ne wa alabatin nafsu khilafahum ko ran mutum ta nemi sabanin wannan abin ta sabanin abin da annabi ya ce shi take so to fal haqqu gaskiya ta tabbata fi da'ati lillahi cikin yin da'a ga annabi idan ka mutar ranka ka saba wa umarnin manzon Allah to ba kai gaskiya ba ka ka ka yi kuma ka saba wa Allah ودين إذن يعين إذا أخذ الوضع لما فلا يتعدى من النبي صلى الله عليه وسلم القبض والتنفس مزالة سلمة فزا أتفى شوى ياي قاشي هو ياي ساتاو da zai zai ya kawo a hannun wani ya warke to haƙƙinsa ne ya fi ka haƙƙi cikin wannan abu don kai kanka ya fi ka haƙƙi a kalan kanka ballantana abin da ka mallaka ba a cewa annabi ya yi kwace da zai kwata wannan sarƙatu ba za a ce annabi ya yi saka mun da zai yi saka saboda ya fi ka haƙƙi cikin abin da ka mallaka ya fi ka haƙƙi cikin kai kanka ballan sana abin da yake hannunka walakin da duk da haka bin kamal akhlaqi yana da cikar ɗabi'o'in manzon Allah kyawawa annahu kana yatadayyanu min al-yahud yana zuwa ya ci bashi ma abu yahudawa yana da haƙƙi ya shi ka haƙƙin cikin dukiya yana ganin sahabbansa masu kuɗi suna kasuwanci suna walwala amma ba zai ce ce kai kawo kaza ina da bukata ba dan na shi ka haƙƙin cikin dukiyarka idan ba yi da shi sai da dai zan ba yahude ma ya karɓi bashi saboda kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah wa yashtaru shay'a kuma yana sayan abin da yake bukata ne saboda kuɗi kuma a wajen musulmin da ya fi shi haƙƙi cikin dukiyar ta da ran nan amma sai zabi kudin sa ya bari ya saya duk da cewa abun ma a hakika nasa ne tunda ya ya fi mai abun haƙƙi cikin kansa ba nan da abun ya mallaka wa inna ma ja'alahu Allahu al-auladul mu'minina ka sani Allah ya sanya manzo Allah sallama shine mafifici a wajen mu'mini fiye da kawunan da dukiyar da ƴaƴansu da matansu لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا عن هوامته ومشي ما قال الله صلى الله عليه وسلم بايا أيكة كومي أكن صلى وصل زوجيا بل عن وحي ينا يلي أكن وحي إن الله يمسى وجميع أفعاله وأحواله الربي وباكي قيم أيك منظم الله لمعاملة لا الدين وأقواله دفتر دولته an rabbihi yana yi ne da umarnin ubangiji domin ya ce wa bayan duku anil hawa in huwa illa wahayi ne baya yin furuci a kan son zuciya in huwa abin da wani Allah yake faɗa ba komai ba ne illa masu wahayi wahayi ne yi ma da aka yi masa wahayi kuma malaman da biyu suka ce ma'anar annuku da aka ce wa ma ya ba cewa kai wa ma ya takallamu ko wa ma ya tahaddathu aka yi kawo lafazin zance ba mutiki aka ce kulki duk abin da ya fuka ko aiki manzo Allah ya yi umarnin Allah ne Allah ne ke yin aiki in tari yayi Allah ne yake yi in gyaran murya yayi Allah ne yake saboda kalmar annudu in ina ba ta gani kamar maganar da yaro yake yi mai wanda ba yi da baki ba ba ba a'a da yake ba duka mutuki ne mulki ne amma ba za ta masa alkalamu ba ba za ta yi zance ba amma dole a ce wannan yaron ya yi kulci inda ya kulka wani abu da harshen to da wannan kusurumi manzo Allah ya yi a Allah ya yi ishara ga matsayin manzon Allah cewa baya kulci akan son zuciya da abin da ka ya fito a bakin ko kun fahimci abin da ya faɗa ko ba ku fahimci abin da ya faɗa ba wannan abin wahayi ne daga ubangiji to saboda haka duk abu da manzo Allah yake a kawo ba son zuciya ba ne Allah ne yake a kawo duk abin da manzo Allah yake a yi ba san ranka ba ne umarnin Allah ne saboda haka annabi wa auladu hunna min abuki wa azwajuhu wa azwajuhu ba ta yin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hurmatil kayin cikin haramcin aurensu alaihim a kan mulai to umma hatun uwaye ne ga mulai uwaye amma ta maganin haramcin aure da ka san mutum ba zai auri uwarsa ba to haka musulmi ba zai auri matar manzon Allah saboda Allah ya mai da su uwayen mulai shi yasa an za a kira ɗaya daga cikin ya ce an ummul mu'minina Aisha ko an umar mumini na Ummu Salama ko an umar mumini na Hafsa sai an mutu wannan ikiyar su ce da Allah ya mutu azwa su umma hatu mata yin manzon Allah uwayen mu'minai ne babu kawo ki ai man aqada alaihinna waɗanda manzon Allah ya ɗora aure da su sawa'un da kala bihinna aula kuma daidai ne da ya aure matar ya yi kwana da ita kwana aure aula ko da tafi ta ba in dai an ɗaura aure da ita ko ana ɗaura auren za a koma da zala ya aura ya take tun bai take ta ba to ita ma wannan uwar ne ce ta haramta da uwar nuni ina fata an gane sannan mata azuhunna manzon Allah ya yi wa fashi ne ya gwamnati sun ta kaba au kallaka hunna ko yana rayu ya kace ku waɗanda ma ya tsora musu idda din ya rufi ya bar su ne ko kuma ya sake su yana raye haramun ne musulmi ya aura wa tararihi haka nan su yankinsa Allah Allah fi tamatta bihinna wanda ya ji daɗi da su na zamantakewa kazalika su ma haka suke uwayen mummune ne haramun ne wani ya aure yau ba sai mata na aure wani da alƙur'ani za a yi wa azwajuhu ummahatu to haka nan ku yanjin su da yayi sa aka da su su ma uwaye ne da kuma ne haramun ne su aure saboda a kiyaye alfarma da daraja ta manzon Allah ya lafi wa ulul arhabi su kuwa ɗan uwa ma'abota zumunci ai zaun qaraba da ma'abotan dangantaka ta jini to ba abu shafin ba aula shi da rafi cancanta da ba abu da shafi bai irin cikin maganar gado في كتاب الله أكيد لهم معبود حتى الله يريد ذات الأزل وأولو الأرهاب بعضهم أولاد بعض هذا ما كان الغابي بعض ذات منك وأن أقول أن لك تجري شاشي كيف تنسى يجاجي شاشي إذا شاشي يموت وأن حتى يجعل في كتاب الله أكيد لهم معبود من المؤمن في يدا مؤمنين وأن تكي إيمان أو أنه يموت to ɗan uwan da rasuli sun suka bar cancanta su gaje su bi da ruwan da akan ɗan uwan da mu'minai wal muhajir da akan ɗan uwan da muhajirai da aka haɗa kowa a tunaniya a kawo ai muna kirki ɗan uwa na jini sun suka bar cancanta da su gado fiye da yin gado da imani ta ɓangaren imani wal hijiratu da kuma ɓangaren hijira allazi kana awwalan islami wanda wannan gadon ya kasance an yi shi a farkon musulunci wanda suka daga baya sai aka so shi a farkon musulunci annal aqaliba auladu ittifaqihim min al-ittiqi sababin iman wa hijra wa wa zalika wannan abu ya faru farkon musulunci annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yu'aki bayna rajulayn yana hada yawantaka tsakanin mutum biyu lokacin da muhajirai suka yi hijira suka zo madina kamar da muka sani yawanci sun gurin gidajensu da dukiyoyinsu da sana'o'insu a garin Makka. Sun zo Madina a matsayin baki kuma talakawa ba su da abin ba su da sana'a. Domin sun gano duk harkokinsu na kasuwanci a garin Makka. Da cikin hikima ta manzon Allah sai ya haɗa wantaka tsakanin muhajiru da wani ansar. Sai ya kirawo muhajiru guda ɗaya, sai ya kirawo bayan tsari guda ɗaya, sai da nuna haɗa kuka wantaka ta addini. shi ke nan sai su rubutu juna su tafi zama ƴan uwan juna kamar yadda muka sani wani su nuna ala anfusihim wa law kana bihim khasas mutanen da zai suna zaɓin ƴan uwansu na imani da Allah Allah ya haɗa su da su suna fifita su ala anfusihim akan kawunan wajen abinci da wajen kwanciya da wajen sana'a da wajen aure duka akwai mutumin da yake zai raka matansa ba ya zaɓi wanda yake so ya saka shi ya aure zai tsaga gidan sabi ya ba shi rabi duk sun yi wannan saboda da umartaka ta addini a farkon musulunci to a wannan lokacin fa idan mata a rubuma idan ɗayan su ya mutu muhajirin ne ya rasu ko balansarar ne da aka hana da umartaka ya rasu warasahu al-akhir ɗayan zai warisahu al-akhir ɗayan zai gaje shi shi da mawarin da nuna a gaba su banda dangin a dubai ba su ne magana ba to a farkon musulunci dan uwanka na addini shine magaje ka an kawo dangin ka suna ganin da ƴaƴanka da matanka ba za su gaje ka ba shine zai kula da dukiyar wannan ya faru a farkon musulunci to amma sai Allah ya gaya mana wa ummul arham ba'dhu awla bi ba'dhin fi kitabillah su ne suka fi tantanta su gaji juna ɗan uwan juna tun a lokacin ma'azu من المؤمنين يبقى المؤمنين لقى ذلك وتقع الإيمان والمهاجر المهاجرين لقى ذلك وتقع الإنسان إلا أن تبعوا إلى أوليائكم معروفا سيدي أي إلا لكن سيدي ألا جهل وأن تبعوا أيكة معروفا عن غير إلى أوليائكم هو قبضه ويمكو وذلك هذا ذلك وتقع الدين mutu alheri bi wasiyatin da wata wasiya in ka zo ba ka mutu kana jiya ka ce to in na mutu dan uwa na dai wani wanda wanda Allah ya samu shi ba ta ka ta aljini tun da yanzu an soke gado tsakani na da shi to kuma kaza na na yi wasiya an ya mutu a bashi kaza a cikin dukiya ta to fadar da wannan kan halal ne babu wasiya yana nan Allah bai hana ba sai dai an mata iyaka ta ta wuce ne duka uku na abin da muka ji wani Allah ke kare zalika wannan hukunci na yanzu da Allah ya sauko da shi ai nuskul irki ko ke yin gado da imani a dalilin imani wa hijirati da hijira an koce yin fikirci zaune alhaji da yin gado na ɗan uwan juna wannan hukunci kana ya kasance masura a rubutawa ne tun kitabi a cikin lauhul mahfuz wa wuri da bin kitabi ana nufin wannan littafi ke mawdu ana cikin guraren nan guda biyu na wannan aya da yake fi kitabillahi min al-mu'minin wal muhajirin da kuma kada zalika fil kitabi masura ana nufin allahul mahfuz ba wai qur'ani ake nufi alqur'ani ai a lokacin shi hada ta wancan din daga baya aka koke ayar da hukuncin ta aka shafe aka daina karanta ta ma to kada zalika fil kitabi masura ana nufin allahul mahfuz da ma kan haka Allah ya yi shi ne kuma hukunci da zai tabbata har tashin duniya na'am وإذ كنا من المدينين ميثاقهم ومن قول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
Allah ya ce wa in akhadna min al-ladina min taqaw ay wa kulka suna mana ya rasulullah in akhadna min al-ladina min taqaw da yadda muka yi luko da alƙawari ga annabawa inna ukhriju lokacin da aka fito da su sun bi adama da tsakan annabi adam kan zarri kamar kwayan zarra wato yana magana a alamin zarri yau ma halartu da rabikun karu balatina to a lokacin shi ma Allah ya yi alkawari da annabawa tun a alamun zari Allah ya fito da su daga tsaron annabu Adam kazzari kamar zarra jabu zarrati wani a zarin nan ita zarra ita mafi kankanta a kan zuruwa to bayan Allah ya yi alkawari da dukkan annabawa umuman sannan kuma wa minka Allah ya yi alƙawari da kai ya Rasulullah wa min nuhi ya yi alƙawari da annabi nuhu wa ibrahim ya yi alƙawari da annabi ibrahim wa musa ya yi alƙawari da annabi musa wa isa bin maryam ya yi alƙawari da annabi isa maryam wannan kuma kusuka min annabiyina wannan umuman kuma suna ciki sannan kuma aka ware aka bin nasu alƙawari a kefanci alƙawarin da Allah ya da dukkan annabawa da waɗannan annabawa ulul azmi na rusul bi an ya'budu Allah cewa za su bauta wa Allah shi kaɗai wa yad'u ila ibadati kuma za su kira al'ummar su zuwa ga bauta wa Allah wa nikmul kamsati an bata waɗannan annabawa guda biyar wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam min adati al-khas ala al-'am za a ga adadin keɓan kebantacce a kan wanda ya gani bayan an ce minan da bikina kuma za ka ce waminka minan da bikina shi ne am ya ka yaka kun kasa wani wani zuwa ƙarshe a kan wannan jumla ta farko imamu kawu ya ce wanda kubatu fa'ida ta wawo waɗannan annabawa guda biyar a tsarayin alkawari da su kaunin domin kasancewar ilin azumi su ne annabawa ma'abuta daraja da mashahiru rusul kuma su ne shahararru a cikin manzannin Allah sun sauran manzannin shahara wa kaddama kuma amma Allah ya gabatar ya gabatar da manzon Allah kuma Allah ya ce wa minka wannan dalili da manzon Allah ne yawari da sharafi domin ƙarin ɗaukar manzon Allah akan Ibrahim da Nuhu da Nuhu da Ibrahim wa ta'azimi da kuma ƙarin girmama shi a kan sauran ulul amuri na rusulun sai Allah ya ce wa a kan zuna minu ne ta ƙangare ba dole sai alƙawari ne kauri minu da waɗannan annabawa gaba ɗaya su da aka ce minan da ina da kuma wa duka wani zuwa ƙarshe mulki nisa da alkawari ga nizar mai kauri yin mutu da bane ai tashdidan ko ka shadidan yawa shadidan ko ga nizar alkawari shadidan mai tsanani alkawarin da aka yi mai tsanani shi ne zuwa fa'i za su za su cika wannan alkawari imma hamalu kamar da suka ɗauke shi a wajen Allah wa huwa yaminu billahi ta'ala kawai alkawari ko tsananta alkawari shi ne rantsuwa da Allah ta'ala da suka yi sun rantse da Allah za su cika alkawarin da za su yi da Allah sun ba a kudin ne za ka zama kuma ɗaukar alkawari kaga ya zama min zaɓar jaliza wanda an kaurara shi har da rantsuwa aka ana bayan alkawari in kai alkawari za a rantsuwa bayan ai alkawari ne ana ana neman cikawa wa auku bi ahad inna al-ahada kana mas'ula ko wa auku bi ahadillahi za a hakki to kuma ga rantsuwa ba ga alkawari ya ƙara yin kawai duk da ana shirya rantsuwa ya ƙara tsari ke يجعل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما
Allah ya yi alkawari da waɗannan annabawa ya ƙara tsari ke da su Allah ya tambayi masu gaskiya an su da ƙiyin game da gaskiyar tasu su ne annabawa su ne a tsari ke na ana domin an zai lahira Allah ya tambaye su fi tabbitin risala cikin isar da wannan manzancin da Allah ya alkawari na da kuka ɗauka tun a alam gani cewa za ku isar da saƙon da ya ba ku zuwa ga al'umma kun isar da ma wata aya ai ya ce wa nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa nas'alanna al-mursalin wallahi za mu tambayi waɗanda muka aiko muku manzanni kuma wallahi za mu tambayi manzanni to amma tambayar da Allah zai wa manzanni ba dan yana tuhumar su akan sun koyi ayyukan sa bane ba yana tuhumar su akan sun gora alƙawarin da suka ɗauka bane a Allah zai tambayi ba su gaskiya ga wanda gaskiyar ta su ta bishitar domin sanya kuka da kafirin da kafirin biyu da suka kafance mu shi ne tambayar da Allah zai dan a sanya kuka ta bishitar wa adda lil kafirin azaban alima Allah ta'ala ya tanadi azaba mai raɗaɗi da kafin da zai fito da suka kafin cewa wancan annaba ai hukumin nan bai raɗaɗi ko a kudin Allah a kazina ya yi wa annabuna amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم جنودا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون كثيرا Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya unkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar da Allah ya yi a gare ku in ja'alkum junudun la yandalun junoni da ke in ja'alkum jundun jundun da jina junudun rundunonin kafirai yayin da rundunonin kafirai suka zo muku runduna mil kufawar kafirai mutahazzibuna da suka yi taron dangi ayyama hakur da kaddake kwanakin tonan gwalalan nan da aka ce wani garin madina ya ce kanta fa arsalna alayhi riha daga cikin ni'ima da muka yi muku da farko mun aiko muku wata iska wa junudan da kuma runduna ta mala'iku lam tarawa wa kullu min ba ku ganta ba وكان الله الله يقول شيء ما تعملون basira mai ganin da ga abin da kuke aikatawa ai mun tazi da mushriki da ka karanta shi bil ya'i ma ya'maluna wa bitai min hakul kallaki abin da kuke aikata da tona wannan gwalalo da aka kewaye garin Madina Allah yana ganin abin da kuke aikatawa bil ya'i a wata kira bil ma ya'maluna basira min tazi da mushriki abinda mushrikai suke aikata na taron dangi Allah yana gani Imam Zawari yake haza kurufi zikir kisati da dokin ahaba wannan aya ita ce farko cikin ambatan kissan nan na yakin lahazar ita ce gazotul khandar ita ce kuma gazotul ahzab wa kanu fi shawwal wannan yaki na khandar ta kasance a cikin watan shawwal aka yi ta sanata arba'in shekara ta hudu bayan hijira wakila aka ce kamfi shekara ta biyar wa sababuha dalilin wannan yaki annahu shi lamarin yadda yake lamma wa qa'idul banin nabir min amakinihi yayin da korewar yahudawan banin nabir ya afku an kore su min amakin daga wuraren zaman su na madina da Allah yake cewa wa wauda an katabna alaihim jala shi ne ijla'u ala ibn manzali lokacin da manzo Allah ya kori yahudawan banin nabir daga madina kare minhum jam'un min akabirihim sai wani taro na manya-manyan yahudawan banin nabir shugabanninsu sai suka tafi zuwa makka wajen ƙurashawa minhu daga cikin waɗannan a kafiru hukun akwai huyar ibn akadam babban shaƙiyin kenan wa kinanatu ibn rabi da kinanatu ɗan rabi wa abu ammari wasili waɗannan su ne digadigan kabilar yahuda banu nabiyu to sun tafi maka fi na fari cikin wasu jama'a min banu nabir na banu nabir ila an kadimu makata har suka gabato garin maka ala quraishin wajen quraishawa fa harabuhum fa harabuhum ala harbi rasulillah sai suka kwaɗaitar da quraishawa akan su fito da zai su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce inna sanakunu ma'akum duk yahudawa da nabi mu ma za mu kasance tare da ku alaihi akan yaƙar muhammad hatta ya sa kudu har sai mun tumbuke shi mun murkushe shi da shi da mabiyan nasu fa qala abu sufyana abu sufyana a lokacin shi ne madugun yan tawaye saboda an kashe abu jahali da umar ibn khalaf a badar shi ne kamar shugaban maka a yanzu sai ya ce marhaban wa ahlan kai muna maraba da wannan labari da kuka zo mana da shi yake wa a haƙun nasu ilaina mu a yanzu halin da muke ciki mafi soyuwan mutane a wajenmu man a'anana ala adawati muhammadi shi ne wanda ya taimaka mana akan gaba da muhammadu ba mu da maki kamar shi ba ma mu muka je muka nemi taimakon ku ka taimaka mana mu yaƙe shi ba ku kuka yi tattaki kuka zo mana har maka kuna neman ku taimaka mana akan yaƙarsa kai marhaban wa ahlan ثم قالت قريش لأولئك اليهود sannan kuma su ƙurashawa sai suka tambayi waɗannan yahudawa suka ce ya ma'ashirar yahud ya ku taron jama'ar yahudawa innakum ahlul kitabi lalle kan mun yadda ku kuna da littafi na asaura innakum ahlul kitabi awwal ku ne ma abota littafin farko suna nufin attaura akwai na biyu shine linjila fa akbiruna to ku ba mu labari a nanu alal haqqi an muhammad mu masu bautar gunki mu ne muke kan gaskiya muke kan addinin gaskiya an muhammadu ko muhammadu fa qalu sai yahudu dan tsabar kin gaskiya sai suka ce bal antum alal haqqi ku ka fi kan gaskiya amma ba aka ce ku zo yi wa gunki su da kuma ba zai bai yahudu ba zai sai zo sa gunki ba sa bauta wa guba ba ba taɓa yadda su yi wa gunki su jira saboda suna ga larabawa wawaye ne ka je ka sassaka abu da hannunka kuma ka zo ka bar goho ka sai ka kara bauta wa ba sa yadda amma saboda kin Allah da manzonsa wai suka tabbatar wa kafiran muka su ne suke kan gaskiya to fa azzala Allah ta'ala laqad alamtar ila alladhina utul min alkitabi ila kauli ya zuwa faɗa da yake wa kababi jahannama tahira ta suratul nisa'i Allah ma qalu zalika quraish to yayin da suka ba da wannan amsa ga quraishawa to sarrahum sai wannan labari ya faranta wa kafiran makka wa nashadu suka ji daɗi da nishaɗi da annabi Muhammad lalle mun samu ɗan uwan da za mu yi yaki Muhammad kuma kada ulaika yahudu sannan waɗannan yahudawa suka fito daga garin makka hatta jawo ga tsawama an suka je wurin kabilar ga tsafani su ma a suka same su a garin suna haɗa ƙungiya ƙungiya da taron dangi da za a je a yaƙi manzon Allah wa qaisu gailani da kuma larabawa qaisu gailani faji tamawu ala zalika duk su ma suka hada a kan wannan ra'ayi duk wanda aka ce musu ai qurayshawa ma sun yadda za mu haɗu mu je sai zo su mu ma za mu yi wa karas quraishu quraishawa suka fito daga makka da mayakansu wa qa'iduhum abu sufyan a lokacin jagoran su shine abu sufyan wa karas da tafar ta ba kabilar ga tafar ta fito wa qa'iduhum jagoran su kure musu ibnu hisri wannan mata ya kullu lil khuruji yayin da kowanne daga shi waɗannan ƙabilun larabawa suka yi shirin fitowa yaƙi to a tara ta gurbin kuza'ata sai wasu mahaya daga cikin ƙabilar kuza su suna da ƙawance da alƙawari da manzan Allah sai suka fito a kure suka yi tafiya sai arba'in yayin cikin darare hudu ba sa tsayawa ya da zango saboda su kawo manzan Allah labari gafa abin da ake kullawa tafiya suka yi ba dare ba rana a kwana hudu suka zo garin Madina hatta akbaru Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yadda ba'u alaihi har suka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin abin da Larabawa da Yahudawa suka haɗu a kai da za su yaƙe shi to ba shari'a bi hakurin kallaki annan da manzo Allah ya fara tsoron wannan gwadalu wannan kwalbati da aka kewaye garin Madina ne amma ya yi wannan isharar salman al-farisi da ishara da aka samu daga salman al-farisi fa'ala da hushi da al-farisi da yake wa mazala ya rasulallah inna kunna bi farisa idza hasaruna mu mun kasance a kasar mu ta farisa garuruwan ajami kenan idza hasaruna idan abokan gaba suka tsare mu muka ga ba za mu iya yaƙar su ba saboda sun fi ƙarfin mu kaddabana alaina muna tona gwalalo a garin mu sai maza Allah ya kalli wannan shawara fa amila fihi annabi wa muslimuna annabi da kansa ya fito da sauran musulmi ake aikin tona wannan rami hatta haka mu sai sai suka kyautata shi aka yi aka gama tun kafin kafirai su tsara sai an sha wahala duba dai kasar madina da suke da duwar kuma a ce a tona rami da zai kewaye gari gaba daya kuma rami sharaɗi wanda in mutum ya fada ba zai fitowa ba kuma wanda yake kan doki ba zai tsallakawa kaga ai ba alamun rami ba yana da fadin da ko na kan doki ba zai ya tsallaka shi ba lantana bai tafiya kafa kuma sannan in mutum ya fada ba zai ya fitowa ba وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أدوات أربعين ذراعا da aka zo tonar ramu manzo Allah yana yanka wa duk mutum goma na sahabbai zai yanka musu arba'in da zira'an kamu arba'in in ya taka ya lissafa kamu arba'in da to da wani da wani ta yi lissafa mutum goma ko za ku zo daga nan zuwa can zira'i arba'in sannan zai ƙara takawa arba'in ya tsara haka mutum goma shi kun za ku tona wannan wa maka zuciya hakuri sun zauna cikin tonan wannan rami fitar da ayyabi tsawon kwana shida in a yanzu da ko a kwana talatin mutum da zai bada tona wannan ko garin gashi wani a ce a kewaye shi da rami mu da kasar mu ba mai laushi ce muna tona kabanni bayan na ruftawa za mu iya tona in dai da abin aiki na hannu ba da gireda ko wani inji na tono ba amma su a kwana shida suka kewaye garin Madina da wannan rani. Wakila a wani ƙoli aka ce kamtata ashara kwana goma sha biyar, wakila aka ce arba aka wa ishirina, wakila aka ce shaharun. Sahabbai suna ba da labari kowa abin da ya ƙirga shi yake mana, saboda a lokacin wa balagatin tsulubul hanajira ne, zagatin abu ana cikin tsoro kar a kawo harin yaƙi ana aikin ne ba dare ba rana. saboda haka ba a kiyaye hakikanin kwanaki nawa aka yi ana kuma wannan rami kala amur ibn auf sahabin na amur dan auf yake kuntu na kasance ana ni wa salman da salman al-farisi da ya kawo shawara wa huzaifatu da huzaifatu ibn al-yamani wa umar ibn muqarrib al-muzini wa sittatun da wasu mutum shida min al-ansari kaga su goma kenan mun kasance fi arba'in da zuwa cikin zira'i arba'in da aka yanka mana wannan iya aikin da su aka bar shi ya kiyaye adadin su su goma akwai shi akwai salmanu akwai hudaifa akwai mubarak bin mukarrim take farna domin abin da ya sa a gurgun su ne wata mujiza ta faru za a yi arba'in musu da maza Allah ya shaka musu sai ce muna tonawa wa izan bi wadnil kadaki sakaratu kawai sai muka tarar da wani shimfaɗɗen dutse da wadnil kadaki a cikin wannan gwalalan da muka tona suna tonawa ya kai kamar rabi ba su kai inda ake so ba muka tarar da wani dutse muka dinga sabon dutsen nan kasaratu hudai da na ya kakkarya mana dugoginmu wa shaqqat alaina kuma ta wahalar da mu muka kasa fasa ta fi kalmu mu da take ba za mu iya fasa wannan dutse wa qulna sai muka ce ya salmanu ya kai salmanu farisi illa kai ka kawo shawara a tona rabu nan irka ila rasulullahi ka haura ka san suna rabi ka haura ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واعتبره بخبر هذه السحرة فباش الأبان ومن الدوسي دائم دائم كترك شيء كما من قدر فكر جدك المثالوي أما كل بموجود بيه فأتى سلمان إلى رسول الله سلمان الخارج يقول وجمع ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كررت لنا فترة بيضاء وتفنجوا تافتوا من أشرامنا bai za a kuma fara ce marwata kamar dutsen marwa kamar dutsen marwa fari ne min baɗin da kanta kuma a cikin wannan rami da muke tona fa kasratu hudayda na ta karya mana digar mu wa shaqqat ayra kuma ta wahalar da mu fa murna fi hadi amurka ya rasulullahi fa umarce mu da umarnin ka fi cikin wannan dutse ya zami ne za mu kyale ta ne mu ci gaba da sauran gurin ko ya za'a fa in ma za mu yi ko an dawo da kun a taka domin domin ya zama ba ma so mu ƙetare da baraka da tsarin da ka tsara a hadisa rasulullah sallama wa sallama sai ya sauka a cikin lamu ma sallama tare da sallama ilil kan da zuwa wa mun gwada lamu yace mu je in gani da kanka sallallahu alaihi wasallam ya shiga lamu wa akaza yi wala ya karbi diga yin salmana an salmanu farisi وضربها به يسحر والنزوء به ده wannan digar darbatan sala ɗaya na farko fada'a sai ya tsaga da ya tsaga diga ya tsara ko sai dutse ya tsage amma bai fashe ba bai tarwa ɗin amma ya tsage fa kabbara rasulullahi wa baraka minha barqun sai wata walƙiya ta walƙa salan farko da ya tsaya ta wata walƙiya a ba a ma bai na labar ya sai da haska abin da yake tsakanin duwatsun garin madina gaba ɗaya ya ali abu da sai labar ta ya almadina garin madina sai da sai wani irin haske kuma wannan abin ya faru da daddare ne ba hatta ka annan yi buga kai ka ce fitila ce aka kunna fi jauki baitin zulmi a cikin wani ɗaki mai duhu da ba ana ci duhun dare duk garin madina ba da daga wannan hasken ba فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي الله أكبر وكبر المسلمون معه تلك المسلمين كده يكبر على كبر الله ثم ضربها الثانية sannan ya sake kare dutsen nan sara na biyu fafara na barkun misra al-awwali sai wata walƙiya ta ƙara walƙawa misalin hasken walƙiyar da na farko فكبر الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاش يكبر تنبي وكبر المسلمون معه وكوا كاش يكبر تنبي ثم ضربها الثالثة لأنه كاش حالا دون لن يأتي وأنا أكو فكرها سي فتها يكروت هذا صلى الله عليه وسلم أبدا بتوم قومة كذا فتها أما أتاوى أكو شيئا فتها صلى الله عليه وسلم فبرق منها برق مثل الأول shi ma ta mako walƙiya ta walƙa misalin hasken walƙiyar na ta farko to ba a kan yahu salmana malala sai ya rufe ya riko da hannun salman bin farisi wa raƙa ya hauro wannan ramu fa ala sai yake bi a bi an ta wani ya rasu da ma'aikin salman salman ya ce na kanshe ka da uwa ta da uwa na ya ma'aikin allah na ƙadar aiki shi'an shi manzo Allah ya yi da tofa wanda ya wanda hasken fi saboda ya san mu haske ne na mu'jiza bai ce komai ba wannan kammara da ya na ganin wannan hankali sai salmanu ya ya rasu wallahi wallahi na ga wani abu ma ra'aytu mithla wa qad taqa ganin irin sa tun da nake a rayuwa فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوي ويا يكن بصور الجماعة وقال يكي آه رأيتم ما يقول سلمان شوف كما كما إلى أقول سلمان يكي فضل قال لك سيد الأم دكا من قبل قال يكي تو بلد باقي الأبان ضربت ضربة من أول فوق أولى إيه من لما نشي باقي ضربتي لا لا سالة سالة لا بفرقه fabarar albirku sai wani ya tawarka albir ajin wanda kuka ce kun gani fa aba alimin na kudura da hirata wa mada'ina kidra wannan walƙiyar da ta walƙa ku da kuke ganin ta iya madina ni sai da ta halka mun benayen garin hira na ƙasar farisa wa mada'ina kidra da birane na sarki kidra har fada ta da madina ka annaha aliyabul kilabi na ga gine-ginen su farare kamar fiƙoƙin karnuka kaza haƙorin kare fari ne kan duk mushen da yake ci da ƙazantar da yake ci shi haƙorin sa baya da ci kuma haka haƙorin zaki da damusa ba ga fiƙan na fari kan kamar wanda ake kankare da shi ne mazala ya musanta hasken gine-ginen farisa ya ce ka an na ha'al yagun kilabi farare ne tas kamar fiƙoƙin karnuka sannan ya ce wa aka bada ni jibrilu mala'ika jibrilu ya ba ni labari anna ummati zahiyatu ala cewa al'umma ta za ta samu zaka a garin jaya a kan wannan kabila ta farisawa amma ba za wani manzo Allah ba kuma amma ka alƙali shi yasa yace anna ummati bai ce anni zahirun alaiha ba saboda ba a zamanin sa za a yi ba amma dai su dudu ya man labari hakika al'umma ba za ta samu galaba akan wannan daula ta farisa maza ce fa abu shiru ku yi farin ciki fasta masharar musulmi na musulmi suka dinga murna ga su wasu na tsoron kafirai ba su zo amma jin wannan labari saboda karfin imani sun yarda da abin da manzo Allah ya faɗa sun manta ma da wasu abokan gaba ake kiran zuwa suka kama murna suna rungumar juna wa qalu suka ce alhamdulillah muqid sirkin waliya ta tabbata ga Allah bai yi alƙawarin da muke inda Jibril da ya zo kaga umarni ne daga Allah kuma alƙawari ne da Allah ya rubuta za a samu galaba akan daular fari suka ce mun gode wa Allah bai yi alƙawarin da muke yace wa adanan nasara ga shi yanzu Allah ya ma alƙawarin nasara ba'da al-hasr bayan an tsare النصر بعد الحسن nasara bayan tsarewa ga mu yanzu a tsare a cikin rami da muka kewaye kanmu da shi muna tsoron abokan gaba ga shi kuma riya mara alƙawarin nasara bayan an tsare mu to maqalu munafiquna suka munafiqai sun samu abun fada suka ce ala ta da nuna suna ga wa juna yanzu ku ba ka mamaki yumanniku yana muku guri ويحدكم الباطل هنا مكو القول لكريا وانت ما زال الله كده يا اي ممكن يمدهم ويمنيهم تولن يمنيكم ويحدكم الباطل yana muku kurace-kurace kuma yana muku alkawari na karya wani wa yana ba da labari an yi da zuwa yin ya riba wai yana hankowa yana daga garin Madina ita ce Yasriba min Yasriba wai daga nan Madina yanzu yana hankowa zuwa jefa daina yan garin Hira wa Madina Kisra da kuma biranen Kisra wai kuma ma bayan haka wai wa anna tu tamu da ku wai za a buɗe wannan birane gare ku ku shige ka ku samu galaba a kan wa antum alhaji ku inna ma ta biyu kallaka kuna kona wannan rami ne fa min alfarq saboda tsoro la tasaku la an tabu ba fa ka mun ko ku je kashi a bayan gari ma ba za ku iya zuwa ba in dai yayi ba da iya fita ya je ya kewa ya saboda tsoron kar kafire sun zo ka fita da ka harbe ni yace gashi ku ya zuba mai iya zuwa ko bayan gida ba min alfarq saboda tsoro amma kuma gashi yana muku alƙawarin wani za ku samu nasara a daular على الله ورسوله إلا غرورا وقوله تعالى تقول الله تعالى بك أدين وانا يدعو وقل اللهم مالك الملك من أقول سنة إنكار الشيوى مسلمين راحوا في دولة كارثة حياتي to ka gaya musu Allah shi ne mai bada mulki shi ne wanda ke cin mulki to malam ma fara gurin hakuri yayin da suka gama tsoron wannan rami a ƙaunar ƙurashin wani ƙaba'i ƙurashawa kafiran makka wani ƙaba'i da sauran ƙabilu na katafara da sauran da yahuda gudun nazir suka fuskanto garin madina mutummatun jumlar su gaba ɗaya in an yi haka lissafin su isna ashara alfa mayaka dubu goma sha biyu fa na lalu haular madina suka zo suka yada zango a kewayen garin madina wani kandaku bai na hukku wa bai musulmi na suka tarar da wannan gwalalo ya tsaye tsakanin da musulmi su za su yanzu suka zo da suka tunkaro kawai su shige ta ba tare da wani shabaki ba kawai suka tarar da wannan rami a gaban ya tsaye tsakanin da musulmi falon ba da ake kare su yayin da turai shawa suka ta irin wannan aiki da aka tona wannan rami kawai suka ce kai kai yi wa kirku lamta kun lamta kun arabu ta arewa kai wannan wata makida ce wanda larabawa ba ta fanta ba su ba taɓa sanin ana wannan ramu a kewaye da su suka duba suka zagaya suka dinga zagaya garin madina in mutum ya sai zai tsalle da doki ya tsallaka zai faɗa rami in ya faɗa ramin kuma ba zai iya fitowa ba ba da na dokin kuma musulmi za su dinga har masa da kiriya suka ce kai wannan wata bakida ce wannan wani kaidi ne lam takunin arabu da arabu a laraba ba ta taɓa sanin wannan wa kare da rasula da sallama wa musulmuna ma'ahu maza a sallama ya fito daga garin madina domin rama an yi shi da tazara tsakaninsu da garin madina ya fito wa nuna ma'ahu musulmai suna tare da shi hatta ja'alu zuhurahu haka da suka sanya bayan su ila salkin zuwa tudun da salafu ne wani tudu ne a garin Madina fi salatati alahi min rusulina malala ya fito da mayaka dubu uku na musulmi kaga kafirai kullun ka ma ko uku domin dubu uku ko hudu shine dubu sha biyu uku uku ko hudu ba ina sha biyu ba kafirai sun ci suna asal alaba dubu goma sha biyu su kuwa mayaƙan madina na manzan Allah mutum dubu uku kaga ko ai ba za a haɗa adadi ba fa daraba hunalika askarahu manzan Allah ya kafa sansanin sa a wannan gurin a wajen tudun sabu wal kandaq bainahu wa bain al qawm shi ma da wannan ramu ya tsakanin sa da wadancan kafirai su kafirai rami ne tsakanin su da musulmi su ma musulmi rami ne tsakanin su da kafirai wa karata aduwwul lahi qulul ibn akhdar wannan matsayin Allah da ya rula wannan fitina qulul ibn akhdar ra'if bani nafir shine shugaban yahudawa bani nafir ya wato ya fito daga sansanin su hatta aka ka'ar ibn asad al-qurani har sai da ya zo wajen dan uwansa ba yahude na garin madina ka'ab ibn asad al-qurani sai ku bani quraiba su bari kureba suna nan da alƙawarin da manzon Allah wannan nabi ne aka koye su daga Madina suka je suka kai ko kashin kafire yau da bari kureba suna nan sun yi riko da alƙawarin da suka yi da manzon Allah har zuwa wannan lokaci to shi wannan shaytani koye ibn Akhtab ya zo wajen tun wanda bai hude shugaban bari kureba falamma sami'a ka'abu wato miyayya yayin da shi wancan ka'abu ibn asad al-qulabi shugaban bani quraiza ya ji labarin zuwan shi hudai ibn asad shugaban bani nadir a gaban adunan hisunan sai ya kulle ganuwarsa bai bar shi ya shigo ba saboda ya san shi sharri ne da shi ya yi warware alkawarin manzo Allah ba Allah ya kore shi da kabilar sa to yana tsoron kar ya zo shi ma ya shafa masa wannan bala'i aiko bala'in da ya zo masa da shi ke ya zo da mutanensa aka kulle kofa aka hana shi shiga fasta a zama alayhi da ya nemi izini a wajen da yake kamar izini da da zo akwai maganar da ta kawo fa a ba an yi samun ya ƙi ya buɗe mana wa qala law yata wai haka kai kanka ya kai ka abu dun azab ya wato yace wai haka ya mu ya mu yayi shi ka gudu abu ne da wata kai kanka ya kai mu yayi aka da innaka imru'un mashkuru kai mutum ne mai shukuri kai mutum ne shukumin inni atu muhammadan ni fa nayi alƙawari da muhammadu fa lastu bi naqidi ni ba da warware alƙawarin da ba don warware alƙawarin da ne wa muhammadu ba shi yana so ya fito ya zo su haɗu da waɗancan kafira a zai a yanzu ban matsala shi kuma ya kai mutum ne mai shukumanci shaidanin mutum ni fa na riga na alƙawari da muhammadu da zan warware ba fa inna ni lam ara minhu ni ban ga komai daga bangaren muhammadu ba illa wa fa'a ce cika alƙawari mutukkar da gaskiya to mutumin da ga warware mu alƙawari ba bai haɗince ni ba ta yaya ni kuma zan warware masa alƙawari amma duk da haka wannan shekari ba ma za ba ku yi rubuci ku yi rubuci da aka bai gushe ba yana matsa masa wa ya kuma da wuri yana ta wani ciki duka cikin bidahar kai na zo maka da daraja ta tsawon rayuwa yaƙi ne za a yi da wuce na kwana ɗaya ba daga mun murkushe ku shi kenan ka shiga tarihi za mu kafa daula na zo maka da izza ta zamani gaba ɗaya yana ta faɗaitar da shi a ta fata a wani har sai da kabulun asali ya buɗe masa wannan ganuwar ta wanda saba a hada rasulun lahi shi ma ya warware alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗe da kafirai Malam mata har kabar ila rasulillah yayin da labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu da Yahuda wasu Quraiza ha su ma tura alƙawarin sun aka kai da mushrikan Makka ba aka lahu sabu ibn Ubada da ibn Khazra malala ko aika musu abokin kawancan su domin wasu Quraiza suna da tsaube da Khazra larabawan Madina to sai aika musu shugaban wato sa'ad ibn ubada shi ne shugaban kadara to abdullahi ibn ruwa mawakin manzon Allah fa wajaduhum da suka zo suka bincika suka yi magana da yahuda guru kuraiza sai suka same su gaskiya ne na karo hada su da sun wanda wannan alƙawari na manzon Allah da jita jita ne ya zo manzon Allah ya turo waɗannan manyan sabon zo su bincika su samu masa gaskiyar labari suka karanta haka ne sun yi wa alƙawarin manzan Allah. Ba shafa ruhu a gurin suka dinga zage-zage tsakanin su da Yahudawa daga Shamat. Wa ƙalu da hun suka ce musu la ahla bai za bai laku inji inji Yahudawa. Suka ce mu daga yau babu alƙawari tsakanin mu da kuma warware. Wa raja'u waɗannan sabon suka komo wa aka da ruwa sunan suka ba mawa sallama labari cewa yahuda wannan daga cikin wurin alƙawari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar maimakon ya yalazana ko ya tsorata sai ya kabbar yace abshuru ya ma'asar muslimina ku yi farin ciki ya ku jama'ar musulmai fa shar'u sai suka haɗu ya tara nuna suna harkun juna ma'al musulmina tare da musulmai بالنبل للجبو هو كافر يقول هذا الوان شو قلك نبل يقول هذا الوان قلك إيه أكفارة على أبو ربنا شبيع ومكر في ذلك الهزاري مسلمين في ذلك هذا بغلا شو وانا تقلي وانا أكمل خمسة عشر يوم فرقوا مشاهد لهم مات وكذا نقول أكتي أربعة وعشرين يوما وما أجلون لهم فاشتد على المسلمين الخوف كيف بدأ الأول لا أستطيع ذلك يوم تاتي اشتد على المسلمين الخوف قولوا يا عاد أن أنت المسلمين ومتى على الله العباري في الزورة عند المسلمين الحمد لله والتسليم الله العظيم الحمد لله الحمد لله الله يكرمك وبدل عارف كثيرا يكرمك شباب كثير إن شاء الله ne Allah ya ba mu ladan kuje Allah ya gano da mu Allah ya yafe mana marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka bar mana Allah bai da su gidajen su lafiya marwayanmu Allah ya gafarta mu in ta mu Allah ya samu imani masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin da aljihu Allah ya taimaka mu wanda suke tsaya wanda kai mu zaka da yin Allah ya kafa musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka karɓo azumi da kallon da addu'o'i da dukkan karɓo da suke gabatarwa a wannan wata Allah ka kaddara mana kuma da daren lailatul qadr Allah ka ba mu falalar da kake ba wa bayanka a cikin Allah ka san iyayen mu da kakannin mu da dukan da yan uwan da makokan da suka rayu da da suke rayu da mu da mu Allah ka sa su cika da imani Allah ka ja mu dukkan bukatun mu da bukatun wanda suka umarce mu da addu'a فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونذيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النذير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله